salatu goma ga annabi sallallahu alaihi wasallam fatiyar islam fatiyar sura لا يؤمن أجدادنا جيراننا وأموالنا ومشايخنا وأولادنا وأنصارنا بالإيمان اللهم اغفر لهم اللهم بلغهم اللهم لا تشركنا أجرهم ولا تفتنا بهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقاتل في سبيل الله لا تكلف نفس إلا نفسك وأعرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما صدق ناصر الحق بالله والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وابتداء العظيم اللهم اعذنا من شر الأعداء وخيل الكاذبين ومكر الماكرين ودعوة الظالمين وحسد الحاسدين ونفاق المنافقين وشر الأحساب وعسد المرسلين وشماتة الأعداء فهو السلام الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فقاتل في سبيل الله لا تخلف الا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا wannan aya ta sauka bayan an dawo daga yakin uhud ko kafirai sun yi niyya su dawo wato filin badar su sake wato abuna wa musulmi to kuma a kuma tsawarin ba a kuma shekara ya dawo a wannan lokaci ne sahabbai suka nuna alaman karaya to shi ne a wannan aya sai Allah ya kyala kowa Allah ya bar kowa Allah yake magana da manzon domin shi Allah bai san kowa ba annabi ya sani shi yasa ko a filin kiyama ne ma in annabi bai sa ba shi ko domin dan da Allah su ma dan kunci kenan da ake cewa da a rabbuka wal malaku saffar saffar maji a yawma idin bi jahannam da Allah inda Allah yake cewa ya ma'ashar al-jinni wal insi tasna'atum wa antum tuzu fa yasma'u alladhi fawqa tanfuzuna illa bi tsarin nan in ba dan annabi ya sa baki ba ka za a yi tarrama to anan sai Allah ya tsara kowa sai Allah yake magana da manzon Allah faqatil ka tafi kai yaki ko da kai kadai ne ya rasulullah fi sabilillahi wa daga addinin Allah la tukallam kar ka tsora ko kowa kar ka ta kar ka ta kura kowa illa na ka sai dai kai kanka kawai ka tafi kai kadai kuma Allah zai taimake ka ko da kai kaɗai ne yan turkan lahu wa nan wa halaka Allah zai taimake ko da kai kaɗai ka fita Allah zai taimaka maka domin shi manzon Allah yana bakin mutane miliyoyi sai da sai da yana cewa idza haniya al-ba'su ittaqaina bi rasulillah idan yaki ya rintabe abu ya rintabe abu ya zama ya rufe mana mun kasa gane ina aka sa gaba an koro ba wani kakewa sai dai mu dawo bayan manzon Allah in muka dawo bayan manzon Allah shi ke nan mun tsira annabi shi kadai gayya ne shi sa wannan aya Allah yake magana da manzon Allah yake ya rasulullah faqatil sabilillah ka tafi ka yi yaƙi don ɗaga addinin Allah walau wahdahu ko da kai kaɗai ne la tukallafu illa nafsak kar ka tsora wa kowa kar ka takura a takura wa kowa sai dai kar ka kai kaɗai amma wa harrujul mu'minin a faɗaitar da mu'minai su ma su ji ka zuwa wannan yaƙi amma wannan yaƙi farzu ainihin ne a kan manzan amma a wani sauran mutane su harba manzan Allah farzu kifaya ne a wannan ayar Allah yake magana shi ne misali kamar yanzu a ce an yi rasuwa idan an yi rasuwa sallan jana'iza farzu kifaya ne akan sauran mutane amma a wurin liman ba farzu ainihin ne tunda shi ne jagora dole ya fito zuwa sallar gawa sai dai ina kuma masu taimaka ne amma in ba kowa dole ya fito amma sauran mutane farko kifaya ne to da haka manzon Allah shi ne jagoran duniya shi ne jagoran lahira shi ne wanda Allah ya aiko duniya da lahira wa kafi billahi shahida muhammadar rasulullah shi ne wanda Allah ya ce shi ne manzon Allah kuma Allah yana ce mu arsalnaka illa kaffatan linnas bashiran wa nadhira da kana Allah yake ce da manzon Allah ka kai yayi dan daga addinin Allah ko da kai kadai ne Allah zai ce maka maka kar ka takura wa kowa amma ka faɗaitar da mu'minai akan zuwa yaki dan daga addinin Allah Allah ya ce asallahu lalle ne ruwa ne an yi kufa ba'asan ba'asan ladina kafaru Allah ya kame maka ƙarfi ko iya yaki ko iya harbi ko iya fara na kafirai don me wallahu ashaddu ba'asan duk wanda yake mai iya suka ne ko mai iya tsara ne ko mai iya harbi ne to Allah ya fi shi wa ashaddu tamkila kuma Allah ya fi kowa tsananin azaba ga wanda ya kafirce masa. Na'am.
من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفر منها وكان الله على كل شيء مقيتا من يشبع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشبع شفاعة سيئة يكون له كل منها فقال الله على كل شيء مقيتا ولله إلى الله يا مغنى sai manzon Allah ya fice sai ya zarta ta koda ni kadai ne la akhrajna walau wahdi zarta ta koda ni kadai ne to manzon Allah ya fita a cikin sahabbansa mutum saba'in akan abun hawa suka tafi wannan yaƙi na badar alama Allah kuma ya cika alƙawarin da ya yi a sallahu an ya kuffa ba'asan lazina kafaru wallahu ashaddu ba'asan wa ashaddu tankila Allah ya kame makirci da waɗannan kafirai innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida fabakkil kafirina amkiluhum rawaida Allah ya kame wa manzon Allah wannan yaƙi Allah ya jefa tsoro a cikin zuciyar waɗannan kafirai shugaban su Abu Sufyan lokacin da musulunta ba suka tsorata ba su fito zuwa wannan alƙawari da aka yi za a haɗu a fadar karama ba haka manzon Allah ya zo ya koma gida ga lada ga falala kuma ba wanda ya samu koda rauni balle shahada da haka nan Allah yake man yashfa shafa'atan hasana duk wanda ya yi ceto ma'ana tsakanin mutane ceto mai kyau ya taimaka ma wani ta hanya mai kyau mutum ne yana da haƙƙi a gwamnati an danne mashi haƙƙi sai ya zama na kana kan wani kujera wanda in ka sa baki za a iya ba shi haƙƙinsa ya zo wurinka ya kama kafa ka taimaka aka ba shi haƙƙinsa kaga sifatan hasana kenan ko kuma yana neman aure aka ce ba za a ba shi ba amma ka ce in zo ka sa baki za a ba shi yarinya kuma in zo don kai magana dalilin maganan ka aka ba shi auren yarinyan kaga wannan shi ma shafa'atan hasana ne duk wani abin da ya kama ne mutum zai yi wani taimaka miki ya samu abin da yake hanyar sa ne to Allah ya ce ya kulla hu nasibun minha lalle mutum zai samu rabo yana da rabo na lada daga wannan abin da ya taimaka na wannan ceto da ya yi ta hanyar alkhairi amma wanda su ba ta fatan sayyi'atan amma wanda ya ce to sai ko mummuna ma'ana ya tsaya fara saba wa Allah aka hada kai da shi aka tsoro wani ko kuma aka hada kai da shi aka ba wani mutan gila ko aka aka hada kai da shi aka ma wani fashi ko aka ma wani sata kamar da ke faruwa yanzu abokinka ne ko amininka ko wani wanda ka amince za a haɗa kai da shi a zo a ja ka zuwa wani ruhu don a cutar da kai to shine Allah yake magana a nan wa man yusbatu fata sayyi'atan yakun lahu kiflun minha to shi ko yana da yayi daga wannan abin da ya aikata a wancan idan ka yi mai kyau daga goro ne zuwa sama za a nan ka maka lada amma shi wannan idan ka yi abin da ba kyau ka taimaka wurin abin da ba kyau to za a baka yanki ne kawai duka wannan albarkar manzon Allah kamar da Allah ya ce wanda ya zo da kyakkyawan aiki fara wa kasar amsali ya ko ina da irin ta guda goma daga nan ka kai ɗari daga ɗari ka kai ɗari bakwai daga nan ya kai dubu bakwai daga nan ya kai miliyan bakwai daga nan kuma ila abu afin kafira zuwa rubanyawa wanda yake mai kyau da haka idan mutum ya yi ceto ya taimaka wurin abin kirki zai samu lada zai misali kamar aure kai ne ka zama dalili aka ba mutum aure to fa zaman da za a yi nan daga zaman nan duk abin da za su haifa Allah zai rubuta maka lada adadin ƙididdigar numfashin yaran shi ne adadin yawan ladan in auren ya kai shekara hamsin to shekara hamsin nan kullum lada ake rubuta maka in suka haifi yaya za su kawai kuma ladan nan adadin numfashin yaran adadin ladanka shi ma wannan in ya haihu ladan ba zai tsaya ba zai ci gaba a kan jikoki shi ma wannan in ya haihu haka abin zai ci gaba zai ci gaba har ila yau mu biya ba to da ka wannan ayyuka suna daga cikin hadisin da manzon Allah yake cewa idza ma tibun adama in qada amalu illa min salati sadaqatin jariya aw rajul salihun maghfirah أو يوم يدفع به ذاك أنا من لا يسمى كان الله على كل شيء موقيتا للي أن لا يقصد شيء من قرف فاواني من كيرهي واني بدك أبن مبني أي كتان على خيري ووجدوا ما أمنوا هاجرا آه وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله للي الله وكان الله مقيتا على كل شيء الله من كيرهي واني mai tsari rani duk abin da ta yi baya bacewa balle a ce kiyama ta yi wurin da safi an kurkure ko kuma an manta ba a rubuta ba wa ma ka ga rabu karafiya duk abin da ka aikata Allah yana gani Allah ya san in na alkhairi ne Allah ya san in na sharri ne ma Allah ya san faman ya amal khairan yara in sharran ne ma shi ma yara Allah ya sa mu ga alkhairi na gode وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا وأنا آية الله Allah ya saukar ne don a karantar da musulmin duniya yadda gaisuwa yake. Kafin ka kuma wannan aya su larabawa gaisuwa tsakaninsu idan aka haɗu a hanya ta fi suna cewa junansu hayya kafa Allah ya baka tsawon rai Allah ya raya ka hayya kafa to shine Allah saukar da wannan aya don a koyar da mu yadda za mu yi sallama tsakaninsu domin zala ya ce akwai abu guda uku wasu abubuwa guda uku wanda Allah bai bai wa al'umman farko ba amma mu albarkacin manzon Allah Allah ya ba mu ne saboda albarkar annabi na farko saboda sallah saboda muke yi a sallah din nan sahun mala'iku da muke yi su suke yi sahun za su yi ibada a cikin sahun nan nasu akwai waɗanda idan suka yi sahu suka yi kabbara to suna nan a kabbara ba rukuku ba sujjada har tashin kiyama akwai waɗanda su kuma suna nan yanzu haka a rukuku ne ba ɗagowa ba sujjada hatta fi kiyama akwai wanda su kuma suna nan sun yi sujjada ne suna fito sujjada su ma ba ɗagowa hatta fi kiyama to amma albarkan manzon Allah sai Allah ya tattaro wayannan salloli guda uku da tsayuwa da ruku'u da sujjada duka Allah sai ya ba mu a lokaci ne kuma cikin lokaci kankan kamar da ya zo a hadisi wata rana mala'ika jibril lokacin da Allah ya halitte shi ya kalli kansa ya kalli kansa a lokacin Allah ya yi yana da fuka-fukai guda wato dari shida fuka-fuki kowane guda ɗaya in ya buɗe girman fuka-fukin daga bangon gabar zuwa bangon yi jibril ya kalli kansa sai ya ubangiji kayi wani halitta mai kyau iri nan Allah ya ce ya jibrilu yanzu da yanzu ya Allah ka ba ni izini in gode maka wannan yace dan baka izini sai ta biye sallah raka'a biyu ya gode wa Allah a raka'a biyu nan raka'an farko daga niyya da yayi zuwa kabbara karatun fatiha da sura sai da yake kan rubutu kuma sallar da ba tunanin wani ba Allah ba kalle kalle ba juye juye babu wasa ba mantuwa sallah ne tsantsan sallah ban da Allah ba shi da kofi a gaban kafin annabi ya ce al-musalli yunaji rabbahu ne sallah yana gani da ubangijin sa ana so yayin da kaga fa tsaya za ka yi sallah kamar yadda mai alimi yake cewa idza ataka ila zatiku fa farisal laka min dunya wa ma fiha wastajil bi rahmatin wa yahu har zuwa ga sunan da mai alimi yayin da ka zo ka tsaya za ka yi sallah to ana so ka zama ka karkata zuciyarka daga komai gaba ka gano gani ga Allah nan a gaban ka ka Allah babban nan an ta abu da Allah ka annaka ne tarahu ga shi kana kallon sa kuma gaban ka da kake kallo din nan inda za ka sa goshi ka rinda ɗauka cewa ƙadarin ka ne ga shi an tona an zo da gawar ana kurike kurike za a sa shi ka rinda sa wa zuciyarka haka sannan damanka aljanna hagunka wuta kafar da suke tsaye guda biyun nan kafar dama yana aljanna kafar hagu yana ina yana wuta kuma kana kana kan sirati sannan bayan kuma malaika mutuwa ne kaman yana jira ta yi motsi ya karɓa aka ake so da ka zo Allah ka nutsu ka tara hankalinka ka yi sallah yadda sallah yake ba irin sallah da muke yanzu ba wajen ya shiga masallaci yana yin kambara kambarar da ya yi nan a lokacin da suka masallaci ko yana kasuwa ko yana gari ko yana can yan awaki ta ke ko ko kuma yana ko lafiya ko bari wani wuce da ta zama ta fi da lokacin da ta gomi ne ba ana so idan ka zo ka za ka yi sallah ya zama ba ka jin komai ba ka ganin komai idan ba Allah da suka ce sai yana da wani lokaci an kurke shi da kibiya a cinya kibiya sai kai karfana an yi an yi a cikin sai da aliyayi so sai ta sai da fatima ta ce ku bari ya shiga falla ta ce domin abu da hasan in ya shiga falla baya yin komai baya ganin komai in ba Allah sai da aliyayi shiga falla bayan da sallah aka zo da dan aka aka aka tsaga wurin aka tsaga aka tsaga aka cire karfa da ya gama sallah sai ce wa matan kin ga ikon Allah kin ga kin ga kiriya nan ya fita ta ce ba fita yayi ba kana sallah ne muka zo ka dan tsaga muka cire yace wallahi bai sani to yanzu muna yi muke sallah an kai sallan tarawih ya yi sallan tarawih ne isa sallan na mutu kanta sallan ma tana yi mana zirari Allah kai mana gafa Allah kai mana gafa su bayan Allah yayin da suka shiga sallah suka tara hankali kuda komai in ba Allah malaka jibrilu ya saka tashi ya kawo raka'a daya dubu shi ma shekaru dubu kaga nawa shekara dubu arba'in da ya gama Allah ya ce jibrilu ka yi sallah kuma sallah sunanta sallah ga shi ka shekara arba'in a raka'a ne ita amma akwai al'umman habibina mazoyina annabi Muhammad suna zuwa ƙarshen duniya wannan kusan da kai raka'a biyu wannan shekara dubu arba'in a wurin su an lokacin kankani sun dawo kuma na su akwai rafukarwa akwai mantuwa akwai shagala akwai wani goyon wanda ba Allah Allah ya kuma nawa ne mutum ya zo fara zuwa da ya ga ce ga saniyar zai wata kai da sa da sallan ya yi ya shi ko kuma ya ji an kuma sun diga da Allah zai da na ko kuma ka ce ga maciji nan ga maciji zai da mace tsaya to amma sun sahabbai in sun shiga sallah ba sa ji ba sa ji wata rana sai Usman radiyallahu anhu zuwa ya shiga sallar nafila sai ji Ali Isu sai ji Umar da sai ji Abubakar suna zaune haka a gefe a masallacin nan sai Usman yana sallama a sallar yana da wata gona a Madina gonar nan tun Madina ba gona irin ta. wurin ba da ya bayyana dalilo mai kyau yana sallama a sallar sai ce ya zo mu'minina gona na na wuri kaza na ba da tafi sabilillah sai zai ta da ce a'a da ya gama sallah Usman kai ke kan gona yace ina cikin sallah din ne sai tunanin gonan ya faɗo to shi ne na da gonan ya raba ni da Allah gangani ne da buga gonan to yanzu kai kana sallah kai tunanin wani titinka ko tunanin wani motarka ko wani wani abu naka na alatin duniya ko wani a duniya za ka iya rabuwa da shi za ka iya ba za ta iya su sahabban manzon Allah a wurin sallah da yayin da suka shiga suka yi kabbaran nan a lokacin kuma sun bar duniya ke sun koma ga Allah sai jibril ya ce ya ubangiji yanzu wannan sallan da ne shekara arba'in su a wurin lokaci kankani sun yi sun gama kuma ka sai nasu akwai rauni akwai mantuwa akwai shagala akwai ganin wanda ba kai ba ya ce haka ne to me yasa na su fi soyuwa a wurin kakan nawa shi ne saboda suna kai ku ne kai kuma ban ce kai ba sai ka sa kanka kuma ku saboda annabi ku annabi Muhammad sai a lokacin su ce ya ubangiji ina so kai min izini menene ka tani da mu wanda ya raka a biyu a cikin wannan al'umma na annabi Muhammad nafila ba farilla ba sai Allah ya ce ya jibrilu na tani da mu aljannan ma'awa wata aljanna ne a cikin aljannoni ma'awa ciki ya Allah kamar izini mana in je in ga aljannan nan da abu da ta riga a ciki Allah ya ce jibrilu na maka izini jibrilu ya tashi ya buɗe fukafukan nan gaba ɗaya gare shi da kowa fukafuki ɗaya in ya ja in ya buga sai ta yi ga tafiyar shekara dubu uku to dubu uku dubu uku so ɗari shida sannan ya sake ja ya sake bugawa sai da ya yi tafiya tafiya tafiya na shekaru dubu goma yana tafiya ya gama ya farfa shi ya Allah na yi rai Allah ta ya jibrilu a cikin aljanna da ta na dawo da kuma mai yarka a yanzu cikin al'umma hadisi na masoyi na Allah Muhammadu an an raba gida goma baka samu kashi biyu ba duka wannan fa jama'a fa da la saboda wani saboda manzon Allah amma sai ga wani farillar ma da yake madina yanzu ga shi annabi ya ce an yi sallar farilla azhar kafin ayi azhar sai raka abu bayan azhar sai raka abu kafin ayi la'asar sai raka abu bayan la'asar ne babu nafila zaru na malikiya bayan sallar magariba sai raka abu ko raka abu ko raka shida bayan sallar isha sai raka abu in ka dawo gida kuma kai kiyamun lai wanda muke cewa tarawih din nan shi manzon Allah kullum yake kullum sai ya yi wannan sallah raka'a uku ga su kuma Allah ya ce ya ba ya mai ya ba gafara da mutum da yake wanda ma zai yi in ma zai yi to amma kuma manzo Allah baya so ne annabi sarkace annabi kiyaye amma kullum sai ya yi nasiya raka a ruwa to shi ya samu ɗan tijjaniya almajirai sai tijjani shi tijjani ya ce duk mutumin da baya yin nafila raka a goma kiyamun laili kullum tasbahan da yake hannunsa ya aji to kaga nan samu na ɗarika ne a yanzu in yi har abu wannan tsariya da Maulana Hussein Hujjani ya faɗa saboda kun da mutum Allah domin shi Hujjani duk inda annabi ya kafa a nan yake aji haka Maulana Hussein Ibrahim su duk inda aka ce wannan abin annabi ya yi to suka riƙe abin nan ba da wasa duk abin da aka ce annabi ya kafa ko annabi ya zauna a kai ko annabi ya aikata ba sa wasa da haka kun ji duk duk da cikin da baya yin sallah raka'a goma kullum tazba mun sai aji to muna yi Allah ya fi mu.
muna yi ne Allah sai mana gafa Allah ya fi mu.
ku duba dai wannan Allah inda da wanda ya kamata a ce zai bar addini saboda kawo matsayi Mm.
zai daina sallah zai daina abu zai daina kuma ya kamata Manzon Allah.
ليغفر له له ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم من نعمته عليك ويهديك به صراط الله.
صراطا مستقيما أما ضد هذا من الله بيدينا yana na suna ma kafar da ya kumbura maka suka ce ba ka huta ba ya ce musu a fala a kuma amra shakura a shi ba zan zama turawa mai godiya wa Allah mu duba kuma sahabban nan guda goma da annabi tun daga nan duniya ya muku garanti cewa su yan aljanna ne ya ba su aljanna sai dai abubakar sai dai umar sai dai umar sai dai ali talhatu zubair abdurrahman bin auf sa'ad bin abi waqas sa'id bin zayd abu ubayya bin jarraha amma bai sa sun daina bin Allah yanzu idan kai ne ko mu ka samu garanti daga bakin annabi ya ce maka ya ba ka aljanna za ka yi sallah sallah ne in samu garanti haka za ka faɗa ko ko ka ce azumin ne yanzu azumin da aka yi jiya nan
Akar yana na ta mana.
ai kowa ya san jiya an yi namijin namijin nan eh namijin ma na gaske namijin maza ne haka ne ko ko ba ku zan fito yana tafiya ne kawai wannan ke in kalle ta ita mun na'am ma in- kawai ce jiya an yi ta ko Sai wallahi.
jama'a kar mu wasa da nabi ku duba dai jibril irin wannan sallah da yake kara dubu arba'in amma ga abin da kawo Allah ce ya fi sanna mu sallah akan nashi to yanzu ga wani farilla ma ba ya yi balle na fina lokacin magabatan mu sai wurin in an yi sallan farilla sai sun yi wannan na fina ba sa fita a masallaci wadda mu sai musa su maulan mu sai malam suleiman na jibo su maulan mu sai malam gambo na jibi su maulan mu sai malam sari su maulan mu sai malam yahaya da sauran manyan magabata da suka wuce in suka zauna a masallaci na ji faranta ba za su fita ba sun ja sun yi kana da biyi na su shi sai malam yahaya ma in yi sallan la'asar abin nan la'asar to ba zai dawo gida ba sai ya farke da la'inu daga bayan da aka kafin ya dawo makaranta su kusa ne yin tafiya sai ya saka da lafiya to yanzu mu farin nan ba yau ko wai a yanzu ne muna ganin mafi muna ganin kuro da kurkuwa da mu ya ga addini mu ya ga wani dari kan nan mu muna ga dari kan duk wanda ya dari da ta da in ba ne da samu sai yanzu da ka kada ba muna ganin da be be ba dari da yake rubutu yanzu in za a yi maulidi daga safe har har har sai a fara maulidi ana sa qira'an qur'ani ana sa wani yabo na annabi ishiriniya wanda ba shi da a gida za ka ji gudu kina so ba ka ji abin da ake sa kuma yana da wani yau da zai wannan marar kuma zai san annabi in ka ce wai wannan wannan wani yin annabi saboda za ka san kida kuma mu ɗariƙar tijjaniya a cikin ɗariƙar mu akwai kida babu kiɗa ba kiɗa cikin ɗariƙar mu yan uwanmu ne kajirawa su suke su ma nasu bandiri ne ake ake bugawa bandiri dubduba ko ana ana yi ana yaban manzon Allah to mu yanzu kiɗa aka sa kiɗa sosai kiɗa na kaɗau wanda duk yadda ka kai sai ya sa ka wasa duk da wasa kuma wurin da wani kudin mashayi za ka san annabi za ka jama'a mu kula da nafilbili domin annabi ya ce in kiyama ta yi za a zo a gwada aikinka na farilla idan an samu gizi akwai inda bai cika ba a nafilan naka za a ɗauko a cika safarin nan to idan ba ka nafilan ba da me za a cika ta farillan ma wai da kokari ke nan mai kokari ke nan zai taso ya zo a yi farillan da shi amma in ya koma gida shi ke nan shi da sake da wani lati sai farillan su waɗancan manya ban da farillan na fitar ma suna ɗaukar shi a matsayin kamar farillan an ba su bacci amma kuma ka zan su kuma da tsarin fito mustafi suna a can jana'iza a nan sulhu a nan abu a nan kaga kamar ba sa bacci inda ya yi amma kuma Allah kaɗai ya san me ke faruwa tsakanin su da ran yasa kuke gani ga ta har gobe an kafa mantawa ne duk inda aka zo wurin addini sai an mutu addu'a kuma har abada ba za a manta da su saboda ne sun riƙe addini da haka malaika jibrilu wannan sallah da yayi Allah ya ce ga yadda ta na dawo al'umma asibina musulmina annabi Muhammad idan sun yi nafila raka'a to wannan sauku na sallah da tsayuwar da ruku'u da sujada din nan duka Allah ya tattara ya ba mu lokacin da kani za mu yi munafi duka albarkar wani ne manzon Allah sai kuma na biyu shine amin idan an yi addu'a amin din nan da kuke gani amin din nan wata kalma ce da Allah yake bance mu mu al'umma manzon duk addu'ar da aka yi dai an kira ce amin amin din nan alibi din nan ka ce albarkatun annabi adam min jaye albarkatun annabi a annabi muhammad ya albarkatun annabi ya haya nu'ara albarkatun annabi mu Allah ka amshi addu'ar da muka yi to haka wannan kalma na amin wanda yawanci mun fi faɗin shi zan kan ta fatiha ko amin baya cikin qur'ani ba ayar qur'ani bane amma sunna ne da cikin sunnonin manzon Allah sannan sai na uku shine sallama sallama din nan shine gaisuwan mu na gidan aljanna saboda Allah ya mana baiwa da musulunci ne sai Allah ya kawo mana gaisuwan na aljanna aka kawo mana duniya don mu saba da tun daga nan duniya وتحيتهم فيها salam سلام كيف يوم أجلنا الجنة السلام عليكم السلام عليكم assalamu alaikum با سلام با بركة با سلام متوى السلام عليكم السلام عليكم شيني جيس ومنا الجنة الله يسعى kuma idan kana buƙatar abincin aljanna ba sai ka ce ke kamun abinci na ba a'a kana zama ne kawai za a ga abincin ya zo gaban ka in ka farari za a gaishe kawai ga shi nan ba sai an yi wahalar zuwa kasuwa a sayi doya a sayi wani tace ko kuma gawayi da za a za a yi girki ko a ji a sayo mai yanzu a shuwaka da ke so a'a miyan taushe ne a'a miyan waye wake ne ko mai duk abin da suke so kawai duk abin da suke so walahun fiya ba ya kawo idan kai ba nufi ne akwai tuwon shinkafa miyan wake in kuma kai bayar ne su kuma su ne kenan
amala akwai amalawo to in ba bari ne ba akwai burabi koro akwai lafi ba akwai bawai in ka je ka kura ka sanyo wani kore da kore kuma kowane irin abin da kake so a aljanna akwai ya ga habu
wata yin zuciya fara wa azra da ayyuhu alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin kuma da ka gama cin abincin ba a bayan gida a aljanna ba a bawo sai ka ji gyatsa ya taso kaman kaman gyatsa haka abincin ya tafi abinci kuma ba a cin abincin aljanna wai yan yunwa ko don a samu vitamin A ko vitamin B ko vitamin C ko don a samu lafiya a'a ana ci ne kawai da ni'ima kuma a aljanna ba tsufa a aljanna ba ciwo a aljanna ba mutuwa a aljanna ba gashin hammata a aljanna babu gashin mara domin suna jawo waye a aljanna babu tsufa a aljanna kuma ba bakin ciki kullum ni'imar aljannan domin kuwa ke yi kullum aka waye gari yau ta dinka ta jiya so dubu saba'in gobe zai dinka na yau dubu saba'in kullum ni'imar nan ninkawa ake yi annabi yake cewa ɗan aljanna babban damuwar ɗan aljanna shine bai san yawan mata kuma bai san yawan gidan shi duk inda ya tafi ka ce duka gidanka duk wanda ya gani matar ka duk abin da shi ke je kai na kai wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin mahdud wa qalbin mawdud wa dhillin wa ma'in marfu wa fatihatin kathira la maqtu'atin ولا ممنوعة وفوش مرفوعة الله أكبر الله تبارك لا تصلى ما دلنا gaisuwa ce ta mutum gidan aljanna shi ne aka ɗauko ta daga can aka ce to gashi mu saba tun daga nan duniya yadda ka san yan kwallo idan za a je kwallo akwai wani wasa na gasa ba ana training ba za a keɓe su a wani wuri a ce an yi kamfin su ita kare ne don zurfin da don su saba da juna wurin tattabawa da wurin gane ga wila ga mutum jago ga ataka ga kuma defense organizing kuma kuma ga kuma sabon ga ilan in sabon ya koro ga tara ga goma ga ga takwas a cikin su kuma san da za su yi yadda ɗan ƙwallo suke yi shi sa Allah ya ce a kawo mana sallama tun daga nan duniya musab saboda in mun je kar mu sha wahala a aljanna Allah sa muna cikin wannan gida amin ya Allah da haka nan Allah yake wa idza huyitu bi tahiyyati ya ku al'umma manzon Allah idan an gaishe ku da wata gaisuwa kan aka da kai salamu alaikum ba hayyu bi ahsani minha to abin nan kamar yadda gaisuwan da gaisuwar da yake wannan kyau shi da kace alaika salam wa rahmatullahi wa barakatuh shi ta salamu alaikum ku ce amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh in ka fita ka ya fi kowane ilahi to ana nan ana nan wata rana sai yahudawa suka canza gaisuwa in suka haɗu da manzon Allah ta ce salamu alaikum samu ba salamu alaikum ba samu alai to kai in ba ka sa kunni ba sai ka ji kamar mun ce salamu alai salamu alai ma'ana wai mutuwa a kanka sun faɗa wa magana wata rana sai annabi ya ce wa alaikum kuma kuma da ku innaka mayyitun wa innahu mayyitun domin shi mutuwa da ciwo duk wanda ya zama yana murna wani ya mutu in kana neman wawa ka same shi ko yana murna wani ba lafiya in kana neman wawa ka same shi Allah waye wanda mutu ba ko ya haka ya mutu kwanan shi ne gari ko fa idza jaa ajaluhum la takun sa'atan wa la yastaqdimun haka Allah ya faɗa ko haka in kaga mutum ya mutu lokacin shi ne kaga mutum ba lafiya ai rashin lafiya baya nuna kaskanci ko rashin daraja a wurin Allah annabawa a cikin su waye da ya ciwo ba kwata-kwata ne ba wannan Allah ba annabi ya bar duniya a rashin lafiya ne ya yi zazzabi ne ƙarfi shi ne zama da zama da Allah akwai annabi ayyuba ko akwai annaba wannan ba wanda bai rashin lafiya da haka da rashin lafiya da mutuwa duka na Allah dan suna ce magana samu alai a bayan ranar nan kuma na wannan zamani masibar da ya same mu na maganar rabe-raben kan musulmi din nan an samu wannan rigima ko an kai lokacin da idan musulmi ya ga musulmi sai ya kawo da kai yana ganin ni ta salamu alaikum kamar shi zai gani kare yana ganin duk wanda yake ba ra'ayin da shi ke kai ba kamar ba ba musulmi ba an an zo wannan zamanin ko na je ga wani lokaci na samu abu wanda na je kasuwa na ce dala na san je kasuwa wani wani kasuwa a ciki akwai kasuwan yan wannan bangaren akwai kasuwan yan wannan bangaren har rake rake wannan akwai yankan yankan mai dalila akwai yankan wanda ba ba mai dalila rake ba an kai laifin da wani bai sun yankan wani ba an kai amma yanzu alhamdulillah abin ya yi sauƙi yau yanzu mun samu sauƙi sosai yanzu musulmi suna wa juna sallama ko suna cin yankan juna suna bin juna sallah suna zama da juna suna auratayya tsakani ko ba kaman baya ba alhali kuma Allah ya ce wa atasimu bi hamdillahi jami'an wa la tafarraqu kun ji Allah yana koyar da mu sallama ba yubi asana min hawo aure auruha ko kuma kuma yadda irin yadda kuma aka ce muku ma'ana idan an ce salamu alaikum kuma ku ce salamu alaikum amma abin da aka fi so in an ce assalamu alaikum ku ce amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa ta'ala wa bi wa barakatu a hadisi kuma Allah yana cewa ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani ba za ku zamanto masu imani ba sai kun so juna sai manzo Allah ya ce kuna so in faɗa muku abinda idan kuna aikatawa za ku rika san juna sabai suka ce eh yace to ifsha'u salat shine ku dinga wa sallama a tsakanin yanzu malam idan kana zama a gurin gida mutumin kullum zai wuce sai ya kuma sallama ya wuce kullum baka san shi ba kafin a je sati biyu sai ka ji zuciyarka yana sai haka ne ko ba haka ba duk mutumin da in zai wuce ku ya muku sallama ya wuce in ya zai dawo ya muku sallama ya wuce sai kun ji zuciyarku yana sai kuma ko dan ko ma'aikinka ne ko wanka ne ko ɗaninka ne ko da yake da mutum in dai zai wuce bai maka sallama ba zai wuce ku kawai ƙara da yake muku sai kun ji zuciyarku yana kin shi haka ne ko ba haka ba haka ne ko yawan sallama yana sa soyayya wani ga wani wuri wani lokaci muna zaune wani zai wucewa ya yi sallama aka amsa ije yi dawo ya yi sallama aka amsa ya dawo sallama kawai ba da kada yau rana wai yana mutu da wani gari alhali ko wannan umarnin manzon Allah ko ɗanka ne in zai zo wurin ka ba sallama za ka ji zuciyarka na ƙi kuma annabi yana cewa in mutum ya zo ya same ku bai muku sallama ba daga zuwa kai wani yana gida to manzo Allah sai karku amsa mishi ko bi girman shi a wurinka man bada abil kalami qabla salami fala tujibu duk wanda ya fara muku magana kafin ya muku sallama annabi sai karku amsa mishi akwai mutane masu girman kai ko kaga uba ya zo ya samu ya'ya a zaune kowa ko malami almajiransa ne ko shehu muridansa ne ko kuma miji ya samu matarsa ko ɗaya da ke sama ya samu na ƙasa wai yana ganin ya mun sallama kamar shi ya ya je ƙasa ne. to da kai da ra'ayinka da maganar manzon Allah wanne ne a gaba annabi manzon Allah sama annabi ya zo wucewa ko yara ya samu ya ce salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai daga wasu amma ya zo da zuwa mai zama ka duba rayuwar shi wannan da suka wuce su soyayya suna wuce ba sallama kuma ka'ida ne wanda yake son abun hawa shi ne zai ma wanda yake tafiya a ƙasa sallama wanda yake tafiya shi zai ma na tsaye sallama na tsaye kuma shi zai ma na zaune sallama amma idan mutum ya zo ya same ka a zaune ba kai za ka mai sallama shi zai maka sallama kuma shi sallama al-ibtida'u bis salami sunnatu ko wal ijabatu ba wajibi ka fara sallama sunna ne amma idan an maka amsa kuma wannan wajibi in an maka sallama ba ka amsa ba to mala'iku da suke tare da kai za su amsa kuma su kine maka albarka zaka jama'a mu kula da sallama kuma a sallama idan mutane da yawa suna zuwa suka samu jama'a a zaune ko suna tsaye idan ɗaya a cikin mutane da suke zuwa nan in yi sallama ya ɗauke wa sauran ba sai kowa ya yi sallama da ba haka nan kuma na launi idan an mu sallama ɗaya ya amsa a cikin su ya ɗauke wa sauran ba lalle kowa sai ya amsa na sallama da ba amma mu yanzu ba haka baka ɗauka ba ko sai ina sallama ba fittawan nan sun kau da kansu wani ne kawai ya amsa mu sallama to ai da ya amsa maka nan ai ta isar haka ne haka ne ko ko kuma a'a wallahi haka sai suka wuce a cikin wuce abu ko kasarwa wanda yayi wani ne kawai ya je ya mana sallama to ai shi da ya sallama ne ya ɗauke wa sauran haka manzon Allah ya da ka jama'a mu kula da sallama sallama gaisuwa ne na yan aljanna da awon biya subhanaka allahumma wa akhir da'awahum an wa sayyidun biya fara wa akhir da'awahum an alhamdulillahi rabbil alamin Allah ka samu na wannan gida kuma akwai mutanen da in ka same su a wannan hali ba a mun sallama in ka samu mutum yana bacci karka mai sallama don karka raba shi da baccin da yake baka san halin da yake ciki da yawa wani in tashi a bacci sai ga tashi da ciwon kai wani kuma bai da hankali ba sai zama shi wani lalura da haka ba a ma mai bacci sallama sannan ba a ma mai cin abinci sallama mutum na ɗiban gari girki salamu alaikum in ya kware ba a mai sallama kaga mutane suna cin abinci ka wuce abin ka kawai in ji mama haka nan ba a ma mai shan mai shan abin sha kamar ruwa ko yana shan nono ko yana shan kunu ko wani abu ba a mai sallama haka nan ba a ma mutumin da ya daga hannu yana addu'a yana munajati da ubangiji karka mai sallama domin za ka raba shi da Allah haka nan ba a ma mutumin da yake sallah mutum yana cikin sallah almusalli yunadi rabbahu ba a mai sallama haka nan mutumin da yake kan shadda yana bayan gida ba a mai sallama duk mutumin da yake bayan gida ba a so yi magana domin ka shiga bayan gida malamu da suke tare da kai nan suka tsaya a bakin kofa ne ba ka shiga wurin kazanta saboda kazantar da yake wurin to yayin da kai magana za su biyo ka to kuma in suka biyo ka nan wari yana cutar da su to kuma annabi ya ce ba abu mai muni kamar ka cutar da wanda shi baya cutar da kai da haka mutumin da yake kan shadda yana bayan gida ko yana bauli ba a mai sallama sannan kuma ba a ma mutumin da yake jima'i ma'ana yana tare da iyali yana ibadan aure da ita shi ma ba a mai sallama da dai sauran wanda manzon Allah ya hana kar a mu sallama amma Allah ya ce wa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi atayna aw rukuha inna Allah lalle Allah kana ya kasance ala kulli shay'in hasiba ala mai lissafi ne akan komai da komai duk abin da kai Allah ya sai shi ya san yawan abu kuma Allah ne saka maka akai da haka hadda mai sallama ma sallaman da kai baki iyaka sallaman da kai a wurin Allah a lissafi kuma Allah zai baka lafiya
الله لا إله إلا هو ليجمعن إنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله لا إله إلا هو علم أنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا تشبكم وانا آية تشبكم وانا سورة لعل يكي كما غنى يكي كما غنى حال الله sai Allah ya dawo da hankalin mai su ya ku al'umman manzon Allah kada ku mance me muku wannan umarni wanda yake ba ku wannan dokoki ba mutum bane ba aljani bane ba dabba bane ba dutse bane ba duniya bane Allah shine Allah shine Allah Allah nan yaya yake yace la ilaha illallah shi ne Allahn da ba abin cancanta da bautawa sai shi shi kaɗai. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shi shi kaɗai ba shi da uwa ba shi da yatu babban nan mahaifi ba shi da ɗa ba shi da jika ba shi da wa ko ƙani ba shi da kowa kuma shi ne Allahun Samad shi ne abin nufi da bukata duk wanda yake da bukata in ya daga hannu amma yi yin makarar iza da abu ya tsoro ya da kuma ba a ma amina ma akwai me neman aure wa yake roƙo me neman lafiya wa yake roƙo me neman kuɗi wa yake roƙo me so yake biya ya dawo lafiya wa yake roƙo duk wani bukata in ya daga hannu wa ake roƙo وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي da haka Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa ya ku al'umman manzon Allah Allah nan mai irin wannan matsayi la yajma annakum wallahi zai tara ku. akwai rana na so la ilaha illa kar ka dauka cewa ka zo duniya ka yi abin da kake so ka ci abin da kake so ka ta abin da kake so ka yi abin da kake so wai shi kenan ka tafi a'a la yajma annakum Allah zai tara ku. ila yawon kiyamun ku ma'ana ran tashin kiyama rana ne wanda za a tara kowa da kowa duk wanda ya mutu tun daga annabi adam har tashin kiyama za a tashi kowa da kowa hatta bai zalika yawmun majmu'un lahum wa zalika yawmun mashku Allah sai wannan rana rana ne wanda za a tara mutane a nan duniya ana da yakan suna ko aure ko wani taro Idala wani ka je ka ba mai sunan hakuri ka ce wallahi ya yi hakuri ban sabar samu zuwa ba akwai uzuri kaza ya yi ɗigo uzuri kaza to a lahira ba ka isa ba. Ba ba zan wani akwai uzuri kaza ko wani farfashe ne ba ka isa ba. Dole za ka aina ma ta kunu ya tafi kuma Allah jami. Hatta bai da mata suke yi kaji fa a ranar yake yau ba ta rauna ha ta zahalu kullum murzatin amma harba wa ta zahalu kullum za ta hamlin haulaha mai shayarwa za ta jefar da ɗan ta yanka da gudu ɗan ma ya yanka da gudu mace mai ciki wata ɗaya wata biyu za ta tsuguna ta haife ɗan ta fita da gudu ɗan ma shi ma ya yanka da gudu wata na wasu fara ta ga mutane ana tafiya ana tangani ana mayi Allah ce wa ma hum bi sukara ba wani abu yasa mutane suke magagi suke maye a wannan rana ba walakin na azabar lahi shadi azaban Allah ne kawai a wannan rana yin tsanani Allah ka ba mu sa'an wannan rana amin ya Allah wa ja'a rabbuka wal malak saffan saffan waji'a yawma idhin bi jahannam al-qari'at mal qari'at wa ma adraka ما القارئة يوم يقول الناس كالفراش المبثوث وتقول الجبال كالإبل المنقوش wannan rana idan ta zo za a kawo rana daidai kawukan mutane za a buɗe zafin saboda zafin rana ƙwaƙwalwar kai ina ta farfasa kamar tarbi a kan wuta ga jahannama an kawo ta filin iyama a rikinta akwai guru dubu saba'in kowane guru sarƙa dubu saba'in ne a jiki kowane farka guda ɗaya balan dubu saba'in suke rike da ita amma jahannama in ta yi gurbi sami ƙola ha ta kan yuzar wa zafira in ta yi ihu ta yi kuruwa za ta jefar da waɗannan mala'iku ta jefa wata halitta a lokacin mala'iku za su zare shi sama su annabi ibrahim su annabi musa su annabi nuhu su annabi salihu da sauran annabawa kowanne yana ce Allahumma la as'aluka al-yawma illa ya Allah ta kaina nake yi ya Allah guda ɗaya ne tilo ka Ahmad lan yusha wa la qul shi kadai ne zai zo ya shiga tsakanin jahannaman da halitta tace ya Allah ka ba ni sai haramun ne wuri na ba ni wuri ya ya kaman girman Allah zai ce ayi ce ba za su yi ba su bai ce ba za su bai ba ni wuri sai ji magana daga zatin Allah ya jahannam ismi'i kalal ke jahannama ki ji magana shi wai wannan ne wani zai ce wai shi da shi ɗaya wannan ne yawan wannan matsayi wai ku ji mutum ya ce wai shi da wannan ne irin wannan matsayi wai iri ɗaya sai jahannaman ta koma kuma ta kwanta tana ruri tana wani irin gunji tana wani irin kuka a lokacin ne kuma Allah ya ya Muhammad ba dan na uwa na ce la amla anna jahannama min al-jannati wan nas ajma'ina ba da yau zan ce duk wanda yake bin ka duk wanda yake min laifi ni Allah nayi masa gafara Allah ya ba mu amana ba jama'a kun ji abin da Allah ya faɗa lalle babu shakka Allah zai tara ku gaba ki ɗaya a wannan rana la raiba fihi wanda ba ku kwanto a ciki ومن أصدق من الله حديثا Allah ya ce da manzon Allah ka faɗa wa al'ummarka ya rasulun wane ne ka samu ya fi Allah gaskiyar zance Allah ko wanda ya gaskiyar magana irin Allah akwai wani magana da ya fi na Allah gaskiya to Allah ya yi alƙawari والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ألا يا رجال الختم فكان أمر ذلك قدر الله قدره فقضي الأمر ألا يا رجال يا رجال يا تنورنا أدبوها يا بارك القرآن النبي يا رجال ألا النبي يا إسر قوي إسر الله رد إلى الدنيا ليكي مغانا أكم مغانا وسيرة سنن إن يي مغانا بارك اللهم حد بلغت الله سيدنا إسر النبي يا إسر قوي إسر الله annabi ya isa yau a duniya ba wanda zai ce bai samu labarin manzon Allah ya zo duniya ba sai dai mutum ya yi abin da ya ga dama kuma duk abin da mutum yake aikatawa in mai kyau ne ya sani in mara kyau ne ma yake yi ya sani akwai wani mawaƙin Hausa ina ce kowa gyara ya sani kowa ɓata ba ya sani haka yau ba ka da wani hanzari da alayira za ka ce wa Allah sai ga abin da ya sa baka bi Allah ba ka da wannan hanzari duk abin da ya kamata Allah ya yanka a wurin ka na hanzari a walam nu amirku ma ya tazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akum an-nabi duka Allah ya ka wa man asdaqu min Allah hadisa wa ka samu ya ku Allah gaskiyar zance ba ku jama'a mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah a wannan rana za a kawo wani za a zo a gwada ayyuka duk abin da ka yi za a gwada in alheri ya rinjaye sharri Allah ya sa haka Allah ya sa alheri ya rinjaye sharri Allah zai baka aljanna ko da kwaya ne in kuma sharri ya rinjaye alheri nan kuma wuta Allah ya kiyaye haka za a yi shari'a wannan ya zo ya wuce wannan ya zo ya wuce amma ba dukkan wannan hisabi manzon Allah ya ce cikin awa shida irin awan duniya Allah ya gama na aljanna ya tafi aljanna Allah sa mu na wuta ya tafi wuta Allah ya kiyaye awa shida wani an ba Allah ba waye ko kare an gidan ka sai ka zauna ka tantance tsakanin matanka waye ne gaskiya waye mara gaskiya ƴaƴanka waye ne gaskiya waye mara gaskiya kana gane wanda kai yanzu da kai baki yayi kawai sai kai ya hakuri ya hakuri don kuma ka zanne kenan kai amma ba sai ka ci binciko ka to ga mai gaskiya ga mara gaskiya in ba Allah ba waye ka amma cikin awa shida to shi ne wajen uwa wani bari ko ya ce wallahi karya tana yi a shekara shida ne Allah ba zai tsari ba balle awa shida ya tsaya ne ya yi tunani da hankali ya yi tunani da ilimi ko kai ya zo kai tsaya kai tunani da cikin da yake gidan kuma kaɗai lala yanzu a Najeriya ko da Najeriya akwai birnin da ya kai shekara talatin har yanzu ba ba a yi hukuncin akwai wanda yana yana wa mango ya fi shekara arba'in har yanzu ba abokan shari'a shi ba amma shi Allah a awa shida an yi an gama wanda zai tafi aljanna ya tafi Allah ya sa mana shi wanda kuma za a kai shi wuta an kai shi wuta Allah ya kiyaye to a irin wannan adalci ne yake ba mu labarin cewa za a kawo wani bawan Allah shi za a zo za a zo da kyakkyawan aikin shi da mummuna za a zo a ɗora kyakkyawan a ɗora mummuna sai su zama daidai kyakkyawan bai rinjaye mummuna ba mummuna ma bai rinjaye kyakkyawan to sai Allah ce ni adali ne ba na zalunci wa ma rabbuka bi zallami lil aziz ta haka alheri ka bai rinjaye sharri ba zai ba ka aljanna sharri kuma bai rinjaye ne ko ba za ka wuta ba amma ka zaga ka je ka samu ko da ladan kwaya ne to ya ubangiji sai suka ce wannan rana yau mai firar maru wa ummihi wa fadibatihi li kulli imrin minhu yawmin yawma la yajzi walidun an waladihi wa la mawludun huwa jazin an walidihi shay'an Allah ya zai cewa Allah ya zai zo yana kewayawa duk wanda ya zai fito wanda kai an auna ma ka ga yadda kake kai yi tukuna ma ba zo ba kuma ban san ma a wani hali nake duk wanda ya je aikin hajji kamar shekara sha biyar ko ishirin baya ya san maganan awo har yanzu din ma awon na nan ko in aka ce za a auna kayan alhazai yau to ba wanda zai bacci kowa ina jin tsoro kan kayan su ya wuce tsari suna ba da ka'idan kilo talatin da biyu ne ko in ya wuce talatin da biyu za su ce ka cire ka rage ko kuma a tura kayan ka gefe kayan ka bari su gida za a ga alhazai kowa ya zai nemo aron su gani ko ba zai gwada bari gani ɗauka ya gwada ya ga ya wuce rage rage sake mayarwa ana jin tsoron ranar hisabi to duniya kenan ina kiyama dama da wannan duniya ma akwai yan abokan arziki ko sakatare ko siya mana alhazai ko mambobi ko ofisha za ka zo kama kafa ko su ɗan kau da kai a lahira allah ne alƙali wa ma rabu kabi zalla min al'abi ina kewayawa manzo Allah ya ce zai samu wani bawan Allah shi yana zaune ma kayan alhaki ne a gaban shi kansa zai ga iya kawo duk alhaki ne har zai rufe shi ce bawan Allah zo mana me ya faru in ce kaji kaji an gwada aiki na ne alheri daidai sharri ma daidai Allah ya ce ba zai ba aljanna na aljanna ba aiki na bai sai ba ba zai kai da azaba ba sharri na bai yi rigayi sai nemo lada guda ɗaya ina ta yawo kowa na je suke gwandani ma an gwada suke to bawan Allah kalli nan sai daga yin mutum domin na gani duk alhaki ne shi ya aikata aikin larar da kwaya ɗaya ne shi ma kwaya ɗaya ne wata ya fito gida ne zai zo zai zo masallaci sai ya samu kaya a hanya shi ne cire kayan ya kaura shi sa a gefen hanya wannan ladan shi ne abin da ya taɓa yi na alheri a rayuwarsa kwaya ɗaya za ka shi ya san ko da an je wurin awo ma shi ya san wutar rai da ka da su je gaba daya ya ɗauki guda ɗaya mai biya tsora shi ya tafi abinci ya bar shi kawai sai ya ɗauko sai a zuwa tsora ana tsorawa sai su ke sai ɗan kwanta kaɗan alheri yarin jayi sharri misali ya ce ka je na baka aljanna kuma na baka ceton mutum ɗaya to wa ya kamata ya zo kai ba za ka nema wanda ya kyautata mu ba za ka nema ba mutane yanzu wanda ya maka alheri ba ka musu alheri sai dai ka nemo sharri ka baka musu yanzu ya duk wanda ya taimake ka a rayuwa sai ka samu kuma da shi kake fara ko ba ka bane jama'a wanda ya karantar da kai addini ka zama malami sai ka dawo kana musiba da shi ko ko kuma wanda ya ya bane ya ya koya maka sana'a na cin abinci sai ka dawo kuma kana gafa da shi haka ne kuma haka ba yanzu idan mutum yana rana ta jawo su inuwa maimakon ya haƙura ka zauna a inuwar tare sai ya dubi gaban bayan ka sai takura kafa yi ya yi zai sai takura ka zuwa cikin rana mutane yanzu ba sa saka alkhairi da alkhairi duk su saka sharri da alkhairi da sharri ko ka yi wa mutum alkhairi daga baya sai kuma ya dawo ya zama abokin gaba Allah to na kuke gani malami ya karantar da almajirai da wani kuma faɗa ne ba ku gani ko kuma mutumin da yanzu ko a siyasa dan nan ba muna gani mutumin da ya ɗauko ka sai ba kowa ba ko ya zo ya taimake ka ya baka kuɗi ya je ya tsaya maka aka yi takardar da ake yanka na tsayawa ko ya zo ya tsaya aka yi firamare shi ya tsaya ya kashe kuɗi shi gwamna ka ci firamare aka zo kuma zaɓe na gaba gari aka zo ya kashe kuɗi shi ya biya ejen ejen shi ya biya duk abin da ya kamata a biya yayin da ka ci aka rantsar da kai waye abin da fara yana faruwa ko baya faruwa yana faruwa yau wanda ya maka alheri shi za ka dawo kuma kana faɗa da shi na la yanzu tsakanin mata da miji da waye fara mace waye abin da fara ta in ta ta goyi waye gawa dukkan miji za ka wannan bawan Allah sai yanka da gudu sai ce ma wancan mai zunubin nan taso bawan Allah wanda haka dai tsallake ya bar wannan kayan alhakin aka fara da Allahu akbar kusa da kace la ta kalli min rahmatullahi ko inna la yaghfiru dhunuba jami'an innahu min innahu huwal ghafurur rahim haka dai mun wannan rahama Allah kuma su ake so mu rinka abokantaka da mutane kin wata bi sabila man anaba ilai ka rinka abokantaka da mutanen kirki saboda in kiyama ta yi za su amfani muna fata Allah ya ba mu sa'a wannan rana Allah Allah sa mu gama lafiya za mu fara kan wannan aya maganar kiyama ina ina da yawa kuma shi ne aikin da yake gaban mu yake jiran mu ko yanzu ko an ji Allah ya sa mu gama lafiya abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya yafe mana wannan wata da muka ciki bayi da Allah yake yantawa Allah ya sa muna ciki to to ibadojin mu karanta karancen mu da addu'o'in mu Allah ya amsa mu wannan zafi da muke ciki Allah ya kawo mu ni'ima Allah mu roƙe ka Allah ka ba mu ruwa sama mai albarka Allah ka ba mu ruwa sama mai albarka Allah ka ba mu ruwa sama mai albarka alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa